بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan safiya wadda ita ce safiya ta goma sha hudu ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda daidai da 26 ga watan daya a shekara ta 2013 karatunmu na alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wanda shi ne na goma sha takwas insha Allah za mu tashi sabon fasali inda mala ibn tamiya ke ce mana ummatu muhammadin fiha az-zalimu wal muqtasidu was sabiqu nan ne ko na'am يسي وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى الله سبحانه وتعالى أتكن سورة فاطر يا أنبتي ولينسى ولينا كشبيو دا المقتصدين دا كما السابقين wanda dai duk mun riga mun san me ake nufi da su almuktasid na tsakiya wanda yake mai kokari ya yi abin da allah subhanahu ta'ala ya wajabta masa ya nisanci haramun ko da babu yawan na filfili wasabiƙin kuma su ne waɗanda suke bauta wa allah subhanahu ta'ala da farillai da na filfili kuma da nisantar haramun to waɗannan su ne waliyai azzalimu linafsihi ba a sa shi cikin waliyai ba amma kuma allah maɗaukaki ya ambata mana cewa dukansu 'yan aljanna ne saboda shi wancan za a gafarta masa to faɗin allah shine yake cewa sun ma'aurafna alkitaba allazi na min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ayar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan asali wanda a kansa aka gina wannan taqsimi da da kashe-kashe Allah subhanahu ta'ala ya ce thumma awrathna alkitaba sannan muka gadar da littafi ga alladhina istafaina min ibadina ga waɗanda muka zaba daga cikin bayinmu malamai suna cewa nan an gabatar da littafin saboda tashrifi ma'a annahu huwa al-maf'ul ath-thani a tsarin larabci nan akwai fi'ili muta'addi wanda yake shine aurafna akwai al-maf'ulul awwal shine alladhina istafaina al-maf'ulul thani kuma shine al-kitaba kaman ce ataitu muhammadan al-kitaba na biyo muhammadu littafin kaga littafin shi zai zo biyu bayan an faɗi wanda aka biyo littafin amma yajuzu taqdim wa ta'khir fihi to wasu malamai suka dubi hatta wannan din suka kalla suka ce shi kansa ba haka kawai aka yi ba domin tashrifin littafin ne littafin ya fi waɗanda aka ambata ɗin yawwa saboda littafin maganar Allah ce mun fahimci zancen yawwa min ibadina shi ma wannan kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su ibadina ya nuna falala gare su kafin nan dama ya ce allazina stafaina waɗanda muka zaɓa wannan istifa'i yana cikin falalar Allah subhanahu ta'ala da yawa mutanen da aka ambata a wannan aya din tare da cewa a cikinsu akwai wanda shi ne azzalimu li nafsihi duk da haka yana cikin wanda aka zaɓa kuma waɗanda aka zaɓan nan da ya ce irfin kitabin da aka ba su baya nufin cewa mahaddata alkur'ani kamar da zai zo ya gaya mana a cikin littafin yana nufin waɗanda suka riƙi littafin suka san ma'anoninsa da hukunce-hukuncensa da aƙidunsa shi ake nufi to a cikinsu duk wanda yake tare da wannan ko ya zalunci kansa in an ce azzalimu ne nafsihi dama mun karanta abinda ake nufi mutumin da ya aikata farillu yadda Allah ya dau- madaukaki ya umarta amma yana aukawa zuwa cikin haramun suka ce abinda ake dama shine sahibul kaba'ir mutumin da ke aikata ma laifuka laifukan ma kuma manya sannan kuma ya tuba Allah madaukaki ya gafarta masa to wannan zalimun li nafsihi amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa zai shiga aljanna shi yasa malamai suke cewa wannan ay- akwai daga cikin malamai da suke cewa wannan ayar ita ce arja ayatin fil qur'an me yake nufi da arja ayatin fil qur'an ayar da tafi ba wa mumini raja'i da ma- da bashi natsuwar cewa akwai tsira a wurin Allah subhanahu wataala za ku ji ana cewa akhwafu aya da arja aya wato ayar da tafi tsoratarwa shine akhwaf akwai kuma ayar da tafi ba wa mutum natsuwa da kwanciyar hankalin cewa rahamar Allah fa tana da faɗi kuma shi ma za ta same shi duk laifinsa to wannan shine shine ita ake cewa arja aya daga raja'i ayar da tafi sa maka raja'i da fata da ƙaunar samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala dama malamai sun tattauna zuwa ƙauli kamar guda biyar dangane da wace aya ce a ƙur'ani tafi kowace aya bayani na irin wannan cewa ta baka wato raja'i ka ji cewa insha Allahu akwai tsira ba ta sa maka kanuti ma'ana yanke kauna wace aya ce malaman sun yi saɓani wasu suna cewa ita ce faɗin Allah maɗauki da yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim cewa ya ku bayina waɗanda suka yi barna akan kawunansu suka yi laifuffuka kada ku yanke ƙauna daga rahamar Allah maɗaukaki Allah subhanahu wa ta'ala mai gafarta zunubai ne baki ɗayansu cewa ya jami'an bai cire komai ba yawwa kuma shi yasa dama a ƙauli ingantacce kuma rajihi shine Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta laifi kowanne iri ne hatta shirka kafin a mutu amma in shirka ne kafin a mutu in ba shirka ba ne to da kafin a mutu da bayan an mutu allah na gafartawa wannan kuma ka'idar mun santa da kuma ayar da allah maɗauki ke cewa inna inna allah la yaghfiru an yushraka bihi ko duk kun san wannan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Za- ita ma zamu zo mu yi magana a cikin ibn taymiya ya kawo mana wannan ayar farko kenan da malamai suka ce ita ce arja aya aya ta biyu wadda Allah wadda wasu malamai suka ce ita ce arja aya aya da tafi kowace aya sa raja'i ita ce wannan da muka karanta yanzu thumma awrasna alkitab me ya nuna haka a cikin ta suka ce wannan wawun din da aka sa thumma awrasna alkitab alladhina istafayna min ibadina faminhum sai aka cewa zalimun li nafsihi sai aka ce wa minhum kaga wawun aka kawo yawwa muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah an hada tsakanin waɗannan mutane ne da wawun ta a tsafi kuma kowa daga cikin su ya cancanci wannan abin da aka ambata musamman kun ga ba- musa- mu ji ayar sosai bayan ya faɗi wannan ya ce ah, wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah ko sai ce me zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce falala wato mai girma wacce ce falalar mai girma ya ce jannatu adini sai fassara ta bai kawo wani abu a tsakani ba musa- mubasharatan daga ambatansu sai faɗi sakamakonsu sakamakon nan nasu kuma tun da da wawun aka yi atsafi ba dama ka sanya wani daga cikinsu ashe kenan har azzalimu li nafsihi mai aikata manyan laifuffuka ya shiga cikin waɗanda za su shiga yan aljanna shi yasa malamai suka yi hujja da wannan ayar akan cewa wanda ke aikata babban laifi ba kafiri bane in kafiri ne magana aljanna ba ta zo ba a kansa kun fahimci abin tunda me- shi sun yi magana mai karfi akan cewa shi ake nufi da azzalimu li nafsihi to za a ce azzalimu li nafsihi ya zalunci kansa kuma sannan ambaci daga cikin sakamakonsa akwai aljanna mun gane wannan abu dalili ne na cewa ashe ba dan wuta ne da zai tabbata a wuta ba wato mutum ne da Allah maɗauki zai sa shi a aljanna kamar da muka ji har ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ya nuna ashe gafara aka yi akwai mai laifi a cikinsu da haka dai malamai suna da banganu da yawa akai to a magana ta biyu dai kenan don fa'ida dai mu ji wacce ce ayar da ake cewa arja aya wannan kauli na biyu kauli na uku wasu malaman suka ce ayar da take ita ce mafi raja'i a ƙur'ani ita ce faɗin allah maɗaukaki wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati minkum a ko an yi utu ulil qurba na wala ya'ti ulil fadli minkum wasa'ati an yi utu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wannan aya kuma mun san sababin saukarta akan misbah ɗaya daga cikin yaran gidan abubakar radiyallahu anhu kuma akwai dangantaka tsakaninsu kuma da ya fada cikin abin da ya auku na hadithatul ifki dangane da aisha radiyallahu ta'ala anha ya dan tsoma bakinsa a ciki shi ma ya yada dancan na wannan mummunan magana da aka danganawa aisha to akan wannan bayan ayoyi sun sauka na warkar da aisha da kuma barrantar da ita daga abin da ake tuhumarta da shi allah maɗauki ya faɗi wannan bayan abubakar da ya rantse shine abin asalin dama mutum ya ce abin nan ta allah ta allah shine mutum ya rantse ya ce wallahi ba zai kaza ba to shine nan Allah madauke ba da umarni cewa wala ya tali ulul fadli minkum wasa'a ma'abuta falala da yalwa a cikin ku kada su yi rantsuwa yawwa an yi utu an ana nufin Allah ya utu kada ku bayar kada su cewa sun yi rantsi ba za su bada wato taimakon da suka saba bayarwa ba ga ulul fadli wasa'a ga abin nan muhajirun da kuma al-ansar da kuma miskinai a waɗanda sun saba dama taimaka musu sai ce wal ya'fu wal yasfahu si wato si afuwa kuma wato si rangwame har Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum to wannan gurin ne sai malamai suka duba suka ce wannan fadin ya nuna wannan aya lalle akwai falala mai yawa a cikin ta akwai raja'i kuma daga aikata wato mummunan idan mutum ya aikata mummunan laifi ma Allah zai gafarta masa Allah gafarta mana baki daya aya ta hudu da wasu malaman su kuma suka ce ita ce arja aya shine fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum doguwar aya nan aya da tafi kowace tsawo a cikin alkur'ani wasu malaman suka ce wannan ayar ita ce tafi kowace aya nuna rahamar Allah da tausayinsa da kuma damuwarsa akan haƙƙin mutane tunda komai kankanta abu aka ce an ba mu umarni ne mu rubuta shi saboda kada haƙƙin talakawa haƙƙin musulmi ya kubce a rasa shi ashe wannan aya ta rahama ce in ji wasu malamin dama kowace aya ta Allah rahama ce insha Allah to amma ana nufin wannan aya ta fi kowace nuna rahama da kuma raja'i a cikin alkur'ani shi ne saban da malam suka kauli na biyar wasu malaman sun ce ita ce faɗin Allah maɗaukaki wala saufa yu'tika rabbuka fatarda lalle ubangijinka zai baka har ka yadda wannan ya nuna raja'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman cewa Allah zai bashi zai bashi kuma har sai ya yadda daga cikin abin da zai bashi ceton mutanensa har sai ya gamsu kuma shi abu wannan shi shigo da zancen cewa a sata a matsayin wannan ita ce aya wadda take arja a wurin wasu malamai yanzu dai ayoyin kenan guda biyar yawwa to mu koma fassarar aya wannan aya Allah subhanahu wataala a cikinta ya kasa mutanen nan kashi uku mun ji da azzalimu li nafsihi da muqtasidun da kuma as-sabiqu bil khairati bi idnillah duk mun fahimce su to sai ce zalika huwa al-fadlul kabir menene falala babba din sai ce jannatu adinin gidajen aljanna na dawwama shine adinin dawwama yadkhulunaha za su shige ta kun ga ya kawo shi da sigan mudari'i yawwa za su shige ta kuma yi hallauna fi hamin asawira za a yi musu ado da mundaye munduwa da ake sawa mutum a hannu min zahabin na zinare wa lu'lu'an da kuma lu'lu'u na malamai sun tattauna akan kun ga an ce nan yi hallauna fiha min asawira asawir a ka'idar larabci menene ba ma'anar ba a irabi min asawir min ba majruri bane yawwa amma an ce masa asawira wannan fataha ta me hmm mamnu'un min as-sarf don haka fataha sa niyabatan ce an me an al-kasri yawwa duk amma sai kuma aka yi atafin nu'unu'un nu'unu'un sai aka ce wa nu'unu'an ba a ce wa nu'unu'in ba mun fahimci wannan me dalili ya zama cewa nu'unu mansu- mansubi ne kuma da nafi da asim suka karanta wannan wuri da fa- da nasaba wasu sun karanta da kasara amma inda aka karanta shi da nasaba malamai sun ce yana da wajifi guda hudu na me ake nufi da shi a ka'idar li'irabi wasu suka ce na farko an masa nasaba ne bi idmari fi'ilin saboda ana kaddara wani fi'ili taqdiruhu wa yu'tawna lu'lu'an yawwa ana kaddara fi'ili a cikin wannan wurin da aka ce min asawira sai kuma a ce wa yu'tawna lu'lu'an shi yasa ya zama an masa nasaba kaulin wasu kenan zama shari bai ma faɗi wani kaulin ba banda wannan ya ce wannan kawai shine qat'an akwai fi'ili mudmar na biyu suka ce mansubun ne na saƙan ala mawdi'i min asawira ma'ana shi wannan an masa za a masa li'irabi ne na mahalli li'irabin mahalli shine a lura da mahallin min asawira asalinsa menene li'anna yuhallauna a fiha min asawir din da aka faɗa fi quwwati yalbasuna asawir asalinsa kamar karfinsa ɗaya daga ce yalbasuna asawira wa lu'lu'an mun fahimci abin kamar suka ce kamar inda Allah madauki faɗi suratul al-ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ko wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa arjulakum innakum ga amma sanasaba saboda me ma'atufi ne akan mahalli saboda asalin wannan min ru'usikum din shi ma mansubi ne mahallan amma majruri me lafzan lafazinsa an sa masa na abin nan jarra amma kuma mahallinsa na nasaba ne saboda shi ma ma'atufi ne akan wato mansubi wato ya ya in kun tashi zuwa sallah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku min din nan an kawo wasu su ce za'ida ce ko kuma a ce dama asalin mahallin na nasaba ne shi yasa aka yi atsafin arjulakum akai shi yasa malaman suka karanta da arjulakum ba arjulikum ba don saboda kafa ba shafarta ake ba kafa wanke ta ake wannan mun taba wannan zancen da dan fadi har da raddi ga musamman masu aqidun shi'a suna ga asali dama nassin qur'ani kafa shafarta ake ba wankewa ake ba suka yi watsi da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi wanke kafa yi babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin alwala alwala kuma sannan ya zama ba kuffi ne a kafarsa ba a ce bai wanke ba wankewa ake yi shi yasa har yace wailu lil aqabi minan nar yawwa azaba ta tabbata ga wanda ya bar kafarsa bai wanke ba har ya bar lam'a a jiki da ba a wankewa ba za a faɗi wannan maganar ba yawa kuma duk alwalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanke wake mu kyale wannan dai ba shine maganar mu ba a yau mun sha maganar akan sa a wasu wurare din a takaice dai wannan nasabar da aka yi min ta nu'nu'an kamar waccan ce da aka yi da aka ce wa arjulakum wanda ya fahimta insha Allah kun fahimta ko yawa abu na uku ko ta'awili na uku dangane da wannan nasaba din annahu atfun ala asawira li anna min mazida fiha suka ce wannan min din za'ida ce kawai don haka lu'ulu'an din nan a ma'atufi ne akan asawir asawir kuma mansubi ne kamar wancan dai abu na hudu suka ce annahu ma'atufun ala zalika al-maf'ul al-mahzuf cewa akwai maf'uli da aka shafe shi wa taqdiru shine yuhallawna fiha al-malbusa min asawira wa lu'lu'a sai ya zama cewa wa lu'lu'an atfun ala al-malbus ma'ana ana kaddara maf'uli kun ga ya ce mana ana kaddara abin nan ko fi'ili inda kuna gane abu a ta'awilin farko cewa ana kaddara fi'ili ko to wannan ta'awilin na hudu na karshe abinda ake kaddarawa maf'uli ne ma'ana yuhallawna fiha almalbusa kun ga almalbusa kuma kaga ai menene mansubi ne to shine wa lu'lu'an ma'tufi ne akan wancan to ana zancen larabci na ga wasu ba sa ganewa ko wanda bai karanta nahawu ba ba zai fahimci me ake ba to Allah ya kara mana fahimta mu je sai sai wali basuhum fiha harir tufassu da za su rika sawa ita ce alharini alharini har zuwa yau din nan yau din nan da muke ciki a rayuwar nan tamu ta duniya babu tufar da ta kai alharini tsada duba wata wani abu na Allah kenan saboda shi ba ordinary kamar yadi ne da za a je a samo shi ko ina ayi ba wahalar samu ne da shi kuma an samu ba kowa ke sa shi ba idan wasu ke cewa ma banda sarakunan ingila ba masu sa da makamantansu irin manyan masu kuɗi ba masu sa shi ba wanda muke gani mafi yawa koyan irinsa ne da haka allah maɗauki in ya faɗi abu ya gaya maka cewa ga shi irin nasa wannan ma fa wai irin na duniya kenan shine wannan kuma duk abin da za a sa a lahira a aljanna to na duniya daban da shi na aljanna daban da shi to shine yake cewa wani ba su hun fiha harir tufar da yan aljanna za su sa ta alharimi ce wa qalu kuma za su ce alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafi mana da tsoro da bakin ciki inna rabbana lalle ubangijinmu la ghafurun shakur mai gafara ne ghafur siga ce ta mubalaga a ghafir yau an ce gafir mai gafarta zunubai in an ce ghafurun mai yawan gafartawa Mm, ku duba da Allah maɗauke sa sunayensa yadda suka zama cewa wato a lafazin kawai inda ka fahimci larabci wani ya fi wani ƙarin ma'ana ce aka yi ghafir in mu aka bar mu a hausance za mu ce ghafir mai gafara ko in muka in ba ba dan wannan sigar tsarin larabci ba kowane lafazi ma inda aka zancen gafara sai ka dauka duk ma'anar su daya to amma aka ce al-ghafuru to yafi ghafir karfi ma'ana al-ghafuru mai yawan gafartawa a kullun kawai kamar a shiye yake kai laifi ya gafarta maka yanzu Allah wannan ba zai sa maka tausayi kai kanka ka ji kunyarsa ba ya halicce ka kana laifi laifin nan kullum sai ka yi kullum za ka yi laifi ka yi kuskure a gafarta ma kai kuskure a gafarta maka kuma kullum za ka yi shi kuma kullum zai gafarta maka haka rahamar Allah take za ga wani abun ma za ka yi alkawari ba za ka kara ba ka zo ka kara kuma ka tuba din kuma ya karbi tubanka Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon sai gafarta mana shakurun kuma mai yawan wato mai yawan godiya ma'ana duk kaɗan da aka yi masa baya barinta zai baka ladanta zai gode maka akan abin da ka aikata allazi shine wanda a hallana dara muqamati ya sanya mu in an ce a hallana ya sa mu a ciki shine ya jefa mu wanda ya sanya mu daral muqamati a gidan zama dawwama wato gidan zama na dawwama don me min fadlihi saboda falalarsa la ya masu na fiha nasabun babu wata wahala da za ta shafe mu shine nasab wahala wa la ya masu na fiha lughub kuma babu wata gajiya da za ta same mu to wannan ita ce ayar mun ji abin da Allah maɗauki ya faɗa a ciki muna fata wannan rahamar tasa ta shafe mu baki ɗaya malam ibn taymiya ya ci gaba yake cewa fi hadhihi al-ayati آه يسي آه لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية أما ونن دنجوجي قد أكد أك أنبتا أتكن ونن آية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تباب كوة أتكي بند وتو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ma'ana wasu al'ummomin waɗanda ba wannan ba ba su samu wannan abubuwa uku ba su an kasa su kashi biyu ne kawai mun fahimci zancen gashi nan zai gaya mana ya ce khasatan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi su kadai suka samu wannan a kasa su kashi uku da wanda ya zalunci kansa da matsakaici da kuma mai rige wajen aikata aikin alheri dukkaninsu Allah zai sa su aljanna kama kala ta'ala kamar yadda Allah madauke faɗa thumma awrafna alkitaba alladhina istafaina kun ga cewa sannan muka gadar da littafin malamai sun ce wannan irfin ana nufin ita'i ko mun faɗi wannan yawwa الذين اصطفينا من عبادنا يك- يجي حركة حركة عشان آية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سيتي وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب الأمر من زال صلى الله عليه وسلم سوء غادر وللتافي بعد الأمم المتقدمة domin in ka ji an ce an gadar to akwai shi dama a baya aka baku mun fahimci wannan ma'ana littafan da suke abin da ke cikin littafan da suka gabata su ne aka tattara su da kuma ƙari aka bamu shine ma'anar aka gadar da mu yawwa ba wani sabo ne daban wanda ba komai a cikinsa na abin da ya shafi al'ummar musabiqa ba kun fahimci wannan zancen a cikin qur'ani ai akwai labarai da suka shafi al'ummar da suka gabata bal mun sha zance ma cewa maganganu akan annabawa babu annabin da ya fi kowanne annabi ambato a cikin alkur'ani irin annabin banu isra'il shine annabi musa alaihi salatu wassalam an faɗi sunayensa fiye da kowane annabi ko ba haka bane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ku duba kansa sau hudu sunansa ya fito a cikin alkur'ani hudu amma annabi musa ya fi haka ba don wai annabi musa ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma saboda allah subhanahu wa ta'ala yana tarairayar su ahalul kitabi su waiwaya su buɗe littafin su su ga abin da aka ambata a ciki to ga wani littafin fa an ambaci irin wannan abun duk masdarin su ɗaya daga wurin wanda ya aiko wancan shi ya aiko wannan da haka ku zo ku yi imani da wannan ba shi ne ainihin abin shi yasa yake tarare su ya ahalal kitabi ya ahalal kitabi ya ahalal kitabi bai gaya musu maganganu masu zafi ba sai gaya musu ya ahalal kitabi wannan don me don su tuno wannan falala da aka yi musu to ga wani ma an masa irin wannan falalar ku cire hassada ku duba kawai wannan sako daga Allah yake kamar yadda na kuma daga Allah yake ku zo ku yi imani da shi mun fahimci abin amma hasada ta hana su a yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine dai abin da yake faɗi cewa wa laysa dhalika mukhtassan bi huffazil qur'an wannan falalar bata tsaya ga mahaddata alqur'ani ba ko su malamai zaka ji suna kawo wannan aya su ce to kun ga mahaddata alqur'ani kawai ake nufi wannan ba haka bane ba mahaddata alqur'ani ake bal kullu man amana bil qur'ani fa huwa min haula'i duk wanda ya imani da alqur'ani to yana ciki yawwa wa qassamahum ila zalimin li nafsihi ya kasa su zuwa kashi uku akwai wanda ya zalunci kansa wa muqtasid akwai kuma matsakaici wa sabiqin wa sabiq da kuma wato wanda yake ya rige dan me yace bi khilafil ayati allati fil waqi'ati wal mutaffifina wal infitar sabanin ayoyin da suke cikin suratul waqi'a da suratul mutaffifin da kuma suratul infitar mun karanta su a baya aiko ba ya kakkasa mutane ba nan ma ashabul yamin da kuma abin nan al-muqarrabun yawa a wurare da yawa akwai al-muqarrabun akwai kuma ashabul yamin su wane ne mafi kusa al-muqarrabun yawa sai ashabul yamin yawa to kun ga can guda biyu kai aka faɗa yace fa innahu dakhala fiha jami'al umam a can an ambaci dukkan al'ummomi sun shiga cikin waɗancan ma'ana waɗanda za su samu rahamar Allah maɗaukaki dangi biyu ne mun gane da almuqarrabun da kuma suwa ashabul yamin a cikin sauran al'ummomi ina fatan mun fahimci wannan yawa sai bi khilafil ayati allati fiha yawa sai ce fa innahu dakhala fiha jami'ul umam almutaqaddima kafiruhum wa mu'minuhum nan da kafirai da mu'minai duk sun shiga cikin wancan a al'ummomi da suka gabata mana a cikin al'ummomin da suka gabata gaba ɗaya sun shiga cikin wancan kashi da aka yi akwai inda aka faɗi muminai aka raba su kashi biyu a muƙarrabuna da kuma suwa ashabu yamin sannan kuma aka faɗi kafirai ai su an faɗi kafirai nasu daban hukuncin na wuta ko yawwa sai ce wa hadha taqsimu li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma wannan kasan shi kuma na al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wanda ba kafir ba kafir wato ummatul ijaba mun san al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne ko ana cewa akwai ummatul da'awa akwai kuma ummatul ijaba ummatul da'awa ita ce al'ummar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta ya kira ta zuwa ga abin da aka aiko shi zuwa gare shi ummatul ijaba kuma sune waɗanda suka yi imani da shi to nan ana zancen su waye ummatul ijaba duk wanda suke musulmi sun faɗi la ilaha illallah sun yi imani da Allah subhanahu wataala to sawa'un suna da laifi ko ba su da laifi to su aka kasa kashi uku nan babu kafiri a cikin wannan kashin mutum uku ne mun fahimci irin ta saboda mai sa- sakamakon kafirai zai zo daga baya Allah madauki ya faɗe shi a cikin wannan siyakin a cikin suratul fatir wannan ya nuna cewa ashe kenan wanda ake magana a nan muminai kawai ake magana amma babban abin ishara zuwa ga rahamar shine an ambaci wanda yake mai laifi mai laifin nan mai zalunta kansa kuma malamai sun nuna mai ake nufi da shi shine mai babban laifi wanda ke aikata wato manyan laifuka masu zina masu shan giya da sauransu to ko su ba su fita daga rahamar Allah ba Allah maɗaukaki zai gafarta musu in sun tuba in ba su tuba ba ma suka mutu suka koma ga Allah Allah mai igafarta musu ne in ya so mun fahimci wannan ko yauwa to shi yasa wato wannan ya nuna wannan rahamar ta Allah madauki dangane da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fadhalimu li nafsihi ashabu dhunubi almusirruna alaiha abinda ake nufi fa da azzalimu li nafsihi shine mai zunubi kuma ya doge ya ta yin zunubin ma la ilaha illallah kai Allah da rahama yake dole lalle wasu malamai su ce wannan aya ta fi kowace aya nuna mai raja'i yauwa ibn taymiya ya ce azzalimu li nafsihi dinnan sune ashabu dhunubi masu aikata zunubi kuma almusir almusirruna alaiha masu wato dogewa ko sun yi ma har suka mutu basu tuba ba to za su iya samun wannan babbar rahama daga Allah wal muqtasidu al muaddi lil fara'idi al mujtanibu lil maharimi shi kuma na tsakiyar nan almuktasid wanda yake matsakaici shine mutumin da ke aikata farillai amma kuma yana nisantar haramun baya aikata haramun yana aikata farilla duk abin da Allah ya dora masa na farilla yana aikatawa amma kuma yana gudun duk abin da Allah ya haramta shi ma baya aikatawa to wannan yana cikin waliyan Allah matakin farko shine dan aji daya a waliyan Allah dama ajin guda biyu ne eh akwai yan aji daya akwai yan aji biyu siniya siniya su ne almuqarrabuna wanda ba waɗanda su kuma gashi ne ya faɗe su me sifar su yace wasabiqu lil khairat mai liga zuwa ga aikin alheri huwa almuaddi lil fara'idi mai aikata farillai wan nawafil kaga wancan fa ko na filfilin ba aikatawa amma kuma ya shiga cikin manyan bayin Allah ina fata mun fahimci abu mun yi magana ai hadisin ba kauyen nan da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tambaye shi a sallah menene aka wajabta mini ya gaya masa a azumi ne aka wajabta mini ya gaya masa yace in na kara akan in ban kara ba kai akan wannan sai yace zan shiga aljanna yace zaka shiga aljanna bayan ya tafi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace aflaha wallahi in sadaqa wannan mutumin in har da gaske yake yi wallahi ya samu nasara ya samu babban rabo ma'ana kenan za a shiga aljanna ko iya farillai mutum ya aikata wace rahama ce ta kai wannan ya'yan uwa musulmi shi yasa ake son mutum wallahi ya dage da yin na farillin nan farilla kar a ce wai sai an maka ma fada akan farilla sallah a cikin jama'a azumin nan a ce kullum da kai ake yi ba ka sakaci a kai to ina ga kuma a ce mutum ya kara da nafilfili a kara da nafilfili nafilfilin nan za su kusantar da mutum fiye da yadda yake tsammani zuwa ga ubangiji kada mutum ya ce a to mu mu tsaya mu samu wancan din ma ai wancan din a cikin fata ne za ka iya zama cikin waɗanda sai an wa azaba sannan a dawo da sunan ita ko azaba nan ta Allah ko kusa ko alama kada mutum ya fatanta ba abin da za ka cewa ba komai tun da dai a ƙarshe a ƙarshen kwana nawa ne Hmm? kwana ɗaya fa a cikin wuta kwana ɗaya irin kamar kwana dubu ne irin namu na nan fa yin fa kwana ɗaya Hmm? shekara kai dubu kai shekara a ce kayi shekara dubu shekara dubu guduwa tsakaninmu yanzu fa tsakaninmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ina ba mu wannan misali shekarunmu tsakaninmu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara nawa dubu ɗaya ne da ɗari hudu da wani abu to wannan shekarun fa a lissafin Allah a kwana ɗaya muke an shiga na biyu Hmm? to zai yaushe za ka yi tsammanin cewa wai a sa ka a- wai ba komai a sa ka azabar daga baya a fidda kai din ba komai kai shekara dubu shi ne kwana ɗaya fa- ko da kwana ɗaya aka ce za a yi ba tsome za a yi kawai fito ba Hmm? to kun ga abin wallahi ba na wasa bane ko kusa ko alama mutum kada ya fatan shiga wutar ubangiji yawwa to Allah maɗauki ya tsare mu mai fatan duk inda muka je gaban ubangiji kai ka aikata kaza eh ya Allah a gafarta mun a ce eh wuce wannan shine babban abin da mutum zai fata kar kai fatan ka ce wai to a- ba komai tun da dai kana da imanin ai dai ba za a karasa gaba ɗaya ba za a dai maka za a kyale ka za a yi maka azaba wannan magana za a za a yafe maka kai za a yafe maka gaskiya ne amma ba ka da tabbas cewa kai ne la'alla wani ne daban amma dai za a gafarta wa wasu ba tare da hisabin ba a yafe musu fata za ka yi ka zama kana ciki in baka zama ciki ba ku kaga magana ta ɓaci sai fa jikin ya ƙone ya yi ƙurmus gaba ɗaya kamar ya koma gari yadda dai kaga misali a ce ku duba ku ga yadda in an yi gobara ko an yi hatsari za a ɗauko mutum a toye wani sai ya yi baki ƙirin ku duba nama mai jini a jiki yadda ke ɗanye ya kama wuta har ya ƙone ƙurmus yadda in ka taɓa shi kamar gaushi sai ya ɓantare wannan fa wutar duniya duk an ga wannan a cikin misalan duniyan nan wajen hatsarin mota da sauransu to wannan fa sai mutum ya yi wannan kamar za a ɓantare ɗin sannan za a jefa shi a wani ruwa sai a wanke shi sai ya dawo kuma sai a sa shi a aljanna wa zai fatan shiga cikin wancan halin kuma wutar da in ka ce tsira za ka kwatanta tsakanin wutar duniya da ta lahira ko kusa ko alama ba su haɗuwa wajen zafin to na duniya in ba mu jure mata ba ina mutum zai ce ba komai a je lahirar a kiyaye yawwa Allah fa ya halice mu ne dama don mu ji tsoronsa mu yi masa wannan bautar kuma rahamarsa ce shigar mu aljanna in ya ga dama in bai sa in bai mana wannan rahamar ba sai a shiga azaba to muna roƙon Allah madauki ya mana wannan rahama ya sa mu cikin wanda zai gafarta mana zunuban su wanda muke aikatawa kullun a cikin laifi gashi nan muke to muna fata Allah madauki ya gafarta mana kada ya azabtar da mu da waɗannan laifuffuka yace kama fi tilkal ayati kamar da ke cikin waɗancan ayoyi a ƙasa malam yake cewa mu je ƙasa malam salih ali sheikh yace annal umama allati sabaqat ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka riga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal mu'minuna fiha qismani mu'minan cikin su an kasa su kashi biyu ne akwai muqtasiduna matsakaita yan aji ɗaya kenan ko kamar da muka faɗi wannan dai misali don a gane wa zalimuna li anfusihim da kuma masu zalintar kansu mun gane ba su da asabiquna duk al'ummomin da suka gabata ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Isa alaihi salatu wassalam sai dai ka sami muqtasiduna da kuma me zalimun li nafsihi kunga babu kashi na uku as-sabiqu bil khairati bi idnillah a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yake mun gane yace amma as-sabiquna bil khairati fil umam as-sabiqa fahumul anbiya war rusul kawai yawa al'ummomin da suka gabata babu sai sai annabawa da manzanni annabawan cikin su da manzannin cikin su su kadai su ne as-sabiquna bil khairati amma sauran al'umma sai dai ka sami muqtasidun sai kuma ka dawo baya masu laifi al'umman manzan Allah sallallahu alaihi akwai rahama a kanta da yawa shi yasa wajibi wallahi mai ta salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan falala da muka samu a sakamakon cewa mu a cikin al'ummar sa muke yawa shi yasa Allah madauki kuma ya bashi ladan duk abin da muke aikatawa saboda shine ya kira mu zuwa ga abin da muke aikatawa dinnan na alheri Allah ya kara masa salati yawa to shine sai ke cewa wa fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam nan ne ko a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihim thummatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin a cikin ta akwai wato fulla majmu'a group akwai wata jama'a shine ma'anar fulla min al-awwalin daga cikin waɗanda suka gabata wa qalilun min al-akhirin akwai kaɗan kuma daga cikin mutanen zamanin baya wani shi ma'anasun alkur'ani ne ma'ana waɗannan mutanen kirkin makusanta ɗin waɗanda su ne na kusa da Allah sosai to a cikin mutanen baya a wannan al'ummar sun fi yawa amma a mutanen ƙarshen zamani to kaɗan ne wannan ai dama ba butuntama a wannan ka koma ka waiwaya ka gani in ka bar annabi sallallahu alaihi wasallama ka bar sauran annabawa dama a wajen falala suwaye sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a koma sahabban sauran annabawa yadda lissafin yake manzanni su ne sama da kowa ko saiwa sai annabawa to sai a ce waliyai a cikin waliyai kuma na farko su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka koma kuma ka ɗauko sahabban sauran annabawa a baya ina fata mun fahimci wannan to a cikin wannan sahabban a cikin wannan al'ummar tamu ashe ya nuna kenan waɗanda suka fi kowa daraja bayan annabawa bayan manzanni waliyan sahun farko muqarrabuna yawansu a wajen adadi an fi samun su a cikin sahabbai kun gane wannan yawa istinbadi ne kawai ta bangaren cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ne sama da kowa a cikin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin su an fi yawa to kaga kenan ma nan mutum zai sa mutum ya dan tsorata almuqarrabun nan adadin su a ƙarshen zamani ba shi da yawa da haka sai ka kiyaye mm. Allah ya samu a cikin almuqarrabun haka nan muna nan dai muna nema ba za mu ce ko nan a samu ba eh wajen nema dama a addu'a mutum ya nemi wanne babba in ya sa an bai samu ba ya samu ɗaya yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana rahamarsa yawa to shine sai ke cewa fal'ummamu salifatu ismani don haka dai ka gane al'ummomin da suka gabata kashi biyu ne kama kala jalla wa'ala fi suratul ma'ida kamar da Allah maɗauki faɗa suratun a cikin suratul ma'ida da ya ce minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu ku duba ku gani istinbadi qur'ani fa duk haka yake dama in ka ji nan sai ka ji can tare suke eh minhum a cikinsu ana zance ayyalil kitabi ne ko sai ce minhum a cikinsu ummatun muqtasida akwai al'ummar da take ko ma'ana akwai jama'a wadda take mai daidaitawa mai yin abu daidai wa kafirun minhum amma da yawa daga cikinsu sa'a ma ya'malu wato tir da abinda suke aikatawa ma'ana abinda suke aikatawa yayi muni shine sa'a yayi muni ma'ana kenan kun ga kashi biyu ne zalimun li nafsihi da kuma wa muqtasidu yawwa babu sabiqun bil khairati sai annabawan su yace wa ala hadha aktharu ahli tafsiri wannan shine ra'ayin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri zaka samu wani kaulin daban ba wannan ba amma wannan shine mafi kaulin mafi yawan malamai bi anna al umam salifa cewa al'ummomi da suka gabata tanqasimu ala zahiri hadhihi al aya suna rabuwa ne gwargwadon wato zahirin wannan aya ya'ani man istajaba ila rusul wanda suka amsa wa manzanninsu sun kasu zuwa ila zalimin li nafsihi wa ila muqtasidin cewa akwai kuma matsakaici wasabqu bil khairati amma yin rige zuwa ga aikin alheri har mutum ya zama cikin muqarrabuna wannan min fadlillahi jalla wa ala li hadhihi al umma yana cikin falalar Allah da yawa wannan al'umma ne ina fata mun fahimci yadda abin yake yawa a wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta ne kawai ake samun al muqarrabuna amma a waɗancan al'ummomi da suka gabata annabawan ne almuqarrabunan banda su sauran kashi biyu ne sai dai zalimun li nafsihi sai kuma wa sabiqun bil amin muqtasidu yawwa to mu koma sama mu ci gaba to shine sai ke cewa wa man taba min dhanbihi wanda duk ya tuba daga zanubinsa ayu dhanbin kana ko ma wani irin zanubi ne taubatan sahihatan tuba mai kyau lam yakhruj bidhalika an as-sabiqin wal muqtasidin to shi kuma ba zai fita da wannan ba zai fita daga cikin as-sabiqin wal muqtasidin ba la ilaha illallah kai wannan aya lalle ni ma zan koma zan dauki wancan ra'ayi me cewa wannan ayar ita ce arja aya amma ka tsaya ka fahimce ta ibn jami'a abin da ke gaya mana anan shine wanda duk yake zunubi sai ya tuba daga zunubin tuban kuma sahihi to in aka tashi ran tashi alƙyama wani ajin za a sashi ba zalimi ne nafsihi ba ne yauwa abin da yake faɗa nan shine ba zai fita daga cikin ko dai asabiqina ko kuma a cikin muktasiduna ba wanda ya mutu da zunubin shine zai zama cikin azzalimu li nafsihi kuma ji abin wanda rahamar Allah ce za ta lullube shi ran tashin alkiyama in ya so ya gafarta masa in ya so kuma ya azabtar da shi sannan ya dawo da shi ya sa cikin aljanna amma in dai an tuba mutum kafin ya mutu ya tuba to yana cikin ko dai almuqtasiduna ko as-sabiquna bil khairati mun fahimci abu na'am to shine sai ke cewa kama fi qaulihi kamar da Allah madauki ke faɗi a cikin alqur'ani wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku gaggawa ku tsere zuwa ga wata gafara min rabbikum malamai suna cewa nan an mata tankiri saboda tashwiqi mun fahimci me ma'anar wannan an mata tankiri litashwiqi an sa ta na kira sabi- sari'u ila maghfiratin ku yi gaggawa zuwa ga wata irin gafara ba kuma san irinta ba saboda ku yi kwaɗayin wata irin gafara ce shi yasa aka ɓoye ba a ce ilal maghfirati zuwa ga gafarar nan da kuka sani ba a'a wata gafara ce wata iri ce daban ba kuma san irinta ba yawwa sari'u ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga ubangijinku ai daga ubangijinku wa jannatin da kuma wata aljanna ita ma wannan saboda ƙara nuna falalarta da abin da ke ciki wace iri sai ce arduha as-samawati wal ardu aljannan nan kun ga ba cewa yi aljannat ba wadda aka baiwa wannan ardu has samawati wal ardu lantana ka ce dukkanin gidajen aljanna su ne fadin su sammai da ƙasa a'a kowace aljanna daya fadinta ta fi sammai da ƙasa ba sama ɗaya ba gidan da za a ba wa ɗan aljanna a matsayin gidansa da zai zauna wannan shi kaɗai ne mulkinsa ne ikonsa shi abin da ya ga dama zai a ciki sai wanda aka ba shi don su taimaka masa barori matan aljanna ga su nan ana ganin ƙashinsu ta waje saboda tsabar kyau da kuma duk abin da kake so na ci yana nan a ciki to gidan da za a baka ka more a ciki faɗin sammai da ƙasa baki ɗaya Hmm? nan kana ta kokowar fili fili ne da zaka gina daki ɗaya daki biyu ai ta rigima a kansa a je kotu a dawo waye ya gada wane ne ai ta rikici dillali mai unguwa ai ta faɗa amma a aljanna babu wannan faɗin duniya baki ɗaya ba wai ƙasar nan ba da muke gani a'a da sammai da ƙasa gidanka ne gaba ɗaya da a haɗa kuma da wannan duniyar don Allah me yasa ba za a tsaya a yi aiki don Allah ba da mutum yana hango irin waɗannan abubuwan ba zai bari wallahi wani abun alheri yana kufce masa ba duk abin da zai bari na lalacewa a duniya duk abin da zai nisanta shi daga ubangiji wallahi zai rabu da shi muddin muna da yaƙinin cewa mutuwa tana nan za a mutu kuma za a koma wancan sakamako Mm, to amma da yake Allah ya kirba mana wato mantuwa yau muna shiga wani hali kuma ga mummunan abokin gaba da aka haɗa mu da shi shine shaidan ya matso yau ya ziga ka kayi laifi mummuna ka sa- ya sake matsowa ka sake yi Hmm? to in ba dan rahamar Allah ba da me za a samu da sai duk a halaka Hmm, to mutum a ce ya fatan ya samu wannan gidan aljanna Allah madauki ya samu dace da shi ardu has-samawati wal ard yace uiddat lil muttaqin an yi tattalinta an shirya ta an aje ta tana nan an mata ado lil muttaqina ga masu tsoron Allah wannan aya kamar da kullum muke ambatawa nan wurin uiddat lil muttaqina nan dalili ne akan me cewa aljannan nan tana nan a yanzu nan yana cikin aqidun ahlus sunna na jima wannan darasin mana muke zancen ko a dutse ne a darasin alamus sunna daga cikin wajiban abin da ya kamata wajibi mutum ya imani da su shine akwai aljanna akwai wuta aljannan nan da wutan nan suna nan a halin yanzu nan ba wai a ɓoye suke ba me yasa ake faɗin wannan saboda an samu daga cikin mu'tazilawa waɗanda suka ce wai babu aljannar babu wutar kun san mu'tazilawa yawa su suna cewa ai ayi aljanna irin wannan mai faɗin kamar da muka duba fa faɗin aljannan nan sammai da ƙasa baki ɗaya faɗinta kuma sannan duk abin daɗin nan yana nan a ciki da 'ya'yan itacen gidajen ga ƙoramu na gudana dabbobin da za su baka sha'awa duk abin da kake so dai abin da ake cewa sha'awa tarkibin sha'awar da za a yi maka daban take da wadda aka yi maka wannan ta duniya abin da ake cewa daɗi daɗi ba haka muke cewa daɗi ba to shi kansa kalma ita kanta kalmar daɗin abin da za mu ji na daɗi sunansa daɗi a nan duniya daban yake da na lahira daɗin aljanna ya fi a kowane ɓangare to wannan abin wai sai mu'tazilawa suka ce wai kun san su saboda suna wannan da wannan ka'idar tasu ta al- al-aslah ko kuma da suke ce ma abin nan at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyaini wadda a ƙarƙashin ta suka ɗora ma Allah dokoki mun yi wannan a karatun min hajji sunna ko yawwa cewa ab- Allah bai kamata ya kaza ba ko bai halarta ma ya kaza ba haka zaka ji suna cewa ko kuma a ce Allah wajibi ne akan sa ya kaza wannan mu'tazilawa su suke faɗin wannan ra'ayi to daga cikin irin wannan ra'ayin nasu suna cewa wai a yi gidan aljanna da wannan kayan daɗin wai a bar su su zauna haka wai har sai tashin alkiyama wai in an yi haka ba kowa a ciki wai almubazzaranci ne Allah ko ba almubazzaranci don haka babu ku duba yadda suke wa Allah hukunci da mai da hankalinsu wai almubazzaranci ne a bar wannan kayan daɗin haka kawai ai ba a ce maka za su lalace ba ko ba fura bace da zaka batta ta kwana nawa ta zama wani abu hmm? Aiki- harkar Allah shi Allah shi ya san lamurransa fa kar kai kiyasin lamarin Allah da lamarin mu namu na nan duniya yawa lamarin mu na duniya haka Allah ya samu cikin waɗannan da kazanta da tarkace da menene wanda zai koma lahira ko haila babu ba haihuwa ba komai hmm? ba zancen ɗa da kai da matan kawai sai jin daɗi ba abin da za ka yi kaga to wannan abubuwa yadda Allah madaukake ya gaya mana shine uiddat an yi tattalin su lil muttaqina me ma'anar uiddat wani irin fi'ili ne fi'ili madhi ne ko mudari'i madhi ne madhi kuma yana nuna kenan ashe wannan aljanna tana nan a yanzu yau tun da aka kawo fi'ili madhi ba a kawo fi'ili mudari'i cewa nan gaba za a zo a yi ba su sai wa suka yi wai sai bayan an gama hisabi an yan aljanna an ware su yan wuta an ware su to a lokacin ne kuma kawai tunda Allah dama mai kun fai kunne sai aljanna sai ce su shiga to bai ga damar hakan ba shi ya ga damar ya gaya mana akwai dan musarai mun fahimci abun yawwa don haka wannan shine zance mai kyau an yi shi kuma musannan mutuna hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana sallar kusu- kusufi salatul kusuf wata rana rana ta yi kusufi ana sallah doguwar sallar nan da ake yana cikin sallar sai suka ga ya matsa gaba har ya miƙa hannunsa haka yana miƙa hannu ana cikin sallah fa sai kuma ya dawo ya tsaya can kuma ana cikin sallah sai suka ga ya ja baya ya matsa baya kamar kusa da sahun farko na mutane da suke bin sa sallah sai kuma ya koma inda yake sai aka yi sallama daga sallah kun san sahabbai kuma ba sa barin irin waɗannan abubuwa sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah mun ga ka miƙa hannunka mun ga kuma kayo baya mun ga kuma ka gud- kayo baya kuma sannan ka koma gaba me ya faru an taɓa zancen wannan hadisin da nuna cewa da ake maganar idan mutum yana sallah ina zai kalla ƙasa zai kalli inda ke sa goshinsa ko ko gabansa zai kalla wasu malaman da suke cewa mutum zai kalli gabansa suka kawo wannan hadisin a matsayin hujja cewa ai gashi da ba sa kallonsa da ba su gano yayi wannan abubuwan ba mun fahimci wannan ya wannan da ku kyale ba shine abin nan ɗinmu ba wannan mu- mu- magana mafi karfi a nan shine mutum ya kalli goshi abin nan inda ke sa goshinsa mu kyale ta to a nan da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yayi wannan abu guda biyu sai ya ce ai da farko yana cikin sallan nan aljanna ce aka nuna masa ita da aka nuna masa ita shine har 'ya'yan itacensa suka zo kusa da shi shine ya matso ya miƙa hannun nan kamar ya yago wani abu saboda kwaɗayin aljanna na biyun kuma da yace da kuka ga nayi baya baya din nan ana cikin sallah wuta ce aka nuna mun aka matso da ita na tsorata shine na matsa baya malamai suka ce kaga wannan hadisi dalili ne akan cewa ashe da wutar da aljanna suna ina suna nan a yanzu yau don haka idan mutum zai abin nan eh, eh, aqida to ya zama cewa ta qur'ani ce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna lafiya amma da ka kirkiro wani abu da hankalinka cewa ya kamata Allah ya kaza to Allah ba irin ka bane ba haka yake ba irin dan adam bane kar kai masa irin wannan hukunci to mu ci gaba to shine sai ke cewa alladhina um, yunfiquna fis sarra'i su waɗannan almuttaqunan siffar su ita ce su ne waɗanda suke ci da dukiyarsu fissar ra'i a cikin wato halin zaman lafiya da kwanciyar hankali waddan ra'i da cikin halin cuta ko yaƙi wal kazimin al ghaiza masu kuma kame fushi kame fushi wallahi ba karamar baiwa bace tunda har Allah maɗauki ya ambace ta a cikin alkur'ani ana yabawa ma a cikin fi sigatil madhi wannan asigar madhi aka kawo aiko ba kawai labari bane duk abin da Allah ya kawo fi sigatil madhi a siyaki na yabo to abun alheri ne mun fahimci abin shi yasa yake da cikin manya-manyan abubuwa kada ka bari fushinka ya fi karfin zuciyarka ya zama cewa a kullum kawai fushi kake amfani da shi wajen nuna abin da ya dame ka kai kokari ka fi karfin zuciyarka akan fushinta yau in an maka abu ka kame shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa waɗanda suke kama fushi ran tashin alkiyama daban suke za a fi kiran su kiran su na daban za a yi musu waɗanda za a zo a ce ga sunan ana nuna su kawai saboda su ɗabi'arsu su ne in sun yi fushi suna kamewa ba sa yin wani abu suna akwai wata baiwa babba a ciki amma wanda zai bari zuciyarsa ta ja shi daga ransa ya ɓaci shi kenan sai ya aikata wani ya kwamɓala wani mummuna abu sai daga baya kuma ya zo yana da dama to wannan ya aikata abin da ba daidai ba ya kamata mutum ya daure ya yi haƙuri ran da aka ko lokacin da aka ɓata maka dama shine lokacin a ga haƙurin ka ai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna masabruhu fi sadmatil ula as-sadma al-ula nan ce sadma shine bugun farko hambarar farko da aka yi maka a lokacin za a ga kana da haƙuri ko baka da haƙuri bisa malamai suka ce dama ana gane halin mutum a lokaci biyu duk mutum da ke so ka gane halinsa to ka nemi ka yi studying ɗinsa ka yi dirasarsa ka karance shi a hali biyu ka ɓata masa rai in ka ɓata masa rai za ka ga irin abin da zai ko kuma ka ga nan da farin ciki ya zo masa amma inda yana zaune haka kawai ba ɓacin rai ba farin ciki to ba za ka gane halinsa ba mun fahimci abin yau wani in ransa ya ɓaci to za ka ga yadda yake yi wani sai kusan haukacewa garin ya doki wannan ya buge wannan ya bangare wannan ya yi a shari'a saboda wai shi ransa ya ɓaci shi an taɓa shi wani kuma in farin ciki ya zo a lokacin za ka gani wani yanzu nan za ka ga ya kuka sai hawaye sai ga alamar tausayi ko kuma kaga a lokacin sai ko wani kuma alfahari ne zai zo masa ayo dama mu in ba a mana kaza ba to anan za ka gane ashe mai girman kai ne to irin waɗannan abubuwan haka za ka lura da mutum ka gane halinsa ta haka to shine sai ke cewa awal kadhimin al-ghaiza wal afina anin nasi masu afuwa ga mutane tunda Allah mai afuwa ne to ya kamata kowa a cikin bayi ya zama mai afuwa ga mutane kar ka zama kai kana da wata irin zuciya cewa wai kai in an maka laifi wai baka mantawa ka riƙe abu a zuciyarka kakan shekara arba'in an taɓe maka wani abu wallahi ni wani ai abin da ya taɓe min har yau ba zan manta ba kai kuma wa ga ubangijinka ka yi ɗazu ka ce ya Allah na tuba ya ce ba komai ka sake in an jima ya ce ba komai shi kuma ba irin ka bane ga shi kuma shi yana da wuta yana da aljanna kai da baka da wuta baka da aljanna ba abin da zaka yi wa dan adam dan me ba zaka yafe wa dan adam ba mu zama masu afuwa ga mutane in kai haka kai ma Allah madaukaki zai yi maka afuwa wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kun ga lazim karanta ta kuma sanan da mu Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama arrahimuna masu jin kai yarhamuhumur rahman su ma mai jin kai wato Allah yarhamuhum zai ji kansu dan haka in kai mai jin kan wasu ne kai ma Allah sai ji kanka irhamu man fil ardi ka ji kanwan da suke bayan ƙasan nan yarhamkum man fis sama'i Allah da yake sama zai ji kanku nas'alullah an yarhamani wa iyyakum sai yake cewa kuma wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa mutanen kirki masu kyautatawa kun ga nan ya ware ya ce yuhibbu yana so ma'ana yana ashe Allah madaukaki ana siffanta shi da siffar mahabba ko yana so yace wallazina idza fa'alu fahishatan daga cikin siffar su waɗannan muttaqunan sune in suka aikata alfasha wani mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zakarullah sai su tuno Allah kasan laifi yana da wani abu kana gama shi sai ka tuna kuma cewa kai gaskiya fa bai kamata kai kaza ba damuwar da take samun dan adam tafi yawa a lokacin da yana gama laifi haka ne ko ba haka ba yawwa sai ji kai dan me na aika na jefa kaina cikin wannan abu to zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai kuma su nemi gafarar dhunubin su suna cewa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne mai gafar dhunubi banda Allah ko kuma ya zama Allah madauki ne yake faɗa mana cewa ai kuwa babu mai gafar dhunubai banda Allah wannan kuma akwa dan tabbatar mana da bangaren tauhidi cewa wa man yaghfiru dhunuba wannan man din irin ta man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ce man ce bi ma'ana ai la ahada yawwa babu wanda yake yaghfiru dhunuba illa Allah to suna tuno wannan wa lam yusirru kuma basu doge ba ala ma fa'alu akan abin da suka aikata wa hum ya'lamuna alhali suna sane basu doge ba sun tsayar tunda sun tuno Allah subhanahu wata'ala mun gane wannan to sai ce ula'ika waɗannan jaza'uhum sakamakonsu maghfiratun wata gafara ce min rabbihim daga ubangijinsu wa jannatun da gidaje daban-daban na aljanna ta jiri min tahti hal anharu ƙoramuna gudana ta ƙarƙashinsu khalidina fiha suna masu dawwama a ciki wani malami ya taɓa magana akan ta jiri min tahti hal anharun nan malaman tafsiri dama suna magana akai me hikimar cewa ta jiri min tahti hal anharu Allah dai duk maganarsa akwai hikima shin dan adam ya san abin da mutum yake so yanzu ka duba duk kudin mutum masu kudi yanzu masu halin su je su yi gida a wasu wurare za ka ga da yawa daga cikin dan adam Allah ya sa masa maili da karkata zuwa ga ya je ya gida a bakin ruwa ko ba haka ne ku duba irin yan hutun da na yan gudan lambuna da ake mai ga gida ga mene sai a duk sai ka zo ka liƙa a ɗakin ka kana sha'awa yawwa ga ruwa ta kofar gidan yana wucewa wani ma so yake yi a foundation da za a yi masa a cikin ruwan da za a yi shi ruwan ya ɗago sama amma kuma fa baya so ya zama a tsakiyar ruwan saboda in ka zama tsakiyar ruwan kuma ba su yayi da za su burge ka don haka sai a zama daidai bakin gaɓar ruwan za a yi ga su ga ciyawa da fulawoyi da me kana kallo kore shar da kuma wasu kalolin su ne maka ado sannan kuma kana gangarowa ga ruwa a gaba sabu na farko ɗabi'a ɗan adam ce ta ruwa daga ruwa aka halice shi baya sanya nisa daga asalin ɗabi'arsa sannan kuma samun wannan abu yana gudana ɗin nan wani ma sai ga ya zo a kofar gidansa ya zauna ya zuro kafarsa ruwa ƙorama tana wucewa kafarsa tana ciki yana jin daɗi saboda ɗan adam kawai yana sha'awar waɗannan irin abubuwa ne a duniyar haka zuciyar mu take shi yasa Allah madauke gaya mana sau da yawa ake gaya mana tajri min tahti hal anharun saboda mu ji cewa wannan abin da muke so to mun bi Allah za mu je mu same shi zai mana ma fiye da wannan namun da duniya wannan sai da ka kira leburori ka biya kuɗi kai wane ne aka zo aka yi maka yadda kake so aka tsara fulawoyin irin ma contract aka bai wa wani mutakassisu na aikin su kenan ka zo su yi maka wannan wancan a shirye yake da'iman ko ba yankewa kuma fulawoyin nan babu ba za su yi buzul ba mana ba za su zo su yankwane ba ba lokacin a ce damuna ko rani ko wani abu a'a da'iman wa abadan haka suke in hutawa mutum yake so ya yi a waje da shi da matarsa ta aljanna ba wannan zancen ba sai kun suturce ba a ko'ina kuna nan ku huta abinku nan ku sai ka ɓuya a ɗan ɗakin ka ɗan ƙarami wannan abin yana sa mutum ya tuna wato rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ya ji sha'awar lalle kada ya tsaya bata lokacinsa a duniyan nan ta hanyar sabawa Allah ya yi haƙuri da abin da aka ce kada ya yi ɗin nan dama so ake samu alheri shi yasa aka ce ya haƙuri ya yi haƙuri ya yi haƙuri Allah ba mu haƙuri daga saban Allah sai ce ula ika jaza'u mun gama ko ta jiri min tace an har khalidina fiha sai ce wa ni'ma ajrul amilin kuma ma dalla da ladan masu aiki me yasa yace amilin dan yana mana wallahi sai an yi aiki akwai rahamar Allah to amma fa ba za ka zauna ba kai aiki ba babban abin da ke cikin aiki shine a bambance tsakanin suwaye muqtasiduna suwaye muqarrabuna babbar fa'idar aiki kenan idan ko mutum ya zauna bai aiki ba kuma ga sako to in ya samu rahamar in dai har yayi farillai kenan ya samu rahamar Allah shine a gafarta masa ya sa a zama cikin wato zalimun li nafsihi yawwa sai dai in ya tuba kuma ya zama cikin muqtasiduna to ci gaba sai ce wal muqtasidu al muaddi lil fara'id shi muqtasid matsakaicin nan shine mai aikata farillai al mujtanib lil maharim wannan mai tawaki ya ga mana abaya ko wato mai nisantar zunubi wasabiqu bil khairati a mai rige kuma huwa al muaddi lil fara'id wan nawafil shine mai aikata farillai da nafilfili kama fi tilkal ayat kamar da ke cikin waɗancan ayoyi wa qawluhu fadin sa yake cewa jannatu adinin yadkhulunaha wato gidajen aljanna za su shige ta mimma yastadillu bihi ahli mimma yastadillu bihi ahlu sunnati ala an annahu la yukhalladu fi nari ahadun min ahli tauhidi fadin sa yake cewa jannatu adinin tunda yace mata jannatu adin gidajen aljanna da za su shiga za su dawwama a ciki khalidina fiha dalili ne kenan ashe cewa duk mutumin da ya mutu da tauhidi to ba zai dawwama a wuta ba me yasa ina ga- ina gano wannan magana ko ba ku fahimci zancen ba ne eh? a ina aka fahimci wannan zancen waccan ayar dai ta farko sun ma'auratun alkitabun ladina stafaina min ibadina suwa aka faɗa mutum uku faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasirun wa minhum sabiqun bil khairati zalika huwa al fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha haka ne suwa za su shiga wannan kashi uku da muqarrabuna da kuma su na tsakiya da kuma waɗancan masu zaluntar kansu kaga mai zaluntar kansu ana nufin mai zunubi wanda ya mutu ba akan zunubi to shi ma sai aka ce mai zai shiga aljanna zai dawwama ashe wannan dalili ne akan cewa duk mutumin da ya mutu akan tauhidi to ba zai dawwama a wuta ba in dai ka mutu akan tauhidi ba zagin Allah ba zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bautawa wani wanda ba Allah ba baka dauki wani mutum ka fifita shi akan Allah ka fifita shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bauta masa ba baka dauki kabarin kowa kana bauta masa ba babu bautar gunki ba sihiri ba boka ba tsafi wannan shine fa tauhidi in ka bar waɗannan shine kana da tauhidi Allah kawai Allah kawai dogaranka Allah wa zai baka Allah wa za ka roƙa Allah to wannan shine tauhidi amma in ana zuwa gun boka an bar tauhidi ana tsafi an bar tauhidi an ɗauki wani mutum an sa shi cewa ba za a shiga aljanna ba sai ta hanyarsa kuma shi ɗin ba annabi ba ne an bar tauhidi haka tauhidi shine ba kowa da kasa a gaban da Allah subhanahu wa ta'ala sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina fata mun fahimci abin to duk wanda ya mutu akan wannan ko ya yi zunubai to Allah madauki zai gafarta masa ba kuma zai dawwama a wuta ba in dai har mutum ya mutu akan wannan to ba zancen ya dawwama a wuta wannan ba karamar rahama ba ce yau na manta wani abu guda daya malamai sun magana akan wannan mutane da aka jero guda uku me yasa aka fara da azzalimu li nafsihi al-safin ko malamin sun tattauna thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum ba ce sabiqun bil khairati wa minhum muqtasidun dama shi na tsakiya nan din da aka je shi ne tsakiya ko wa minhum zalimun li nafsihi ba a sai aka fara da zalimun li nafsihi malamai suka ce an sa wannan an fara da shi ne li'alla ya kanuta don kada ya fi da rai daga samun rahamar Allah aka gaya masa wannan aka fara da shi don yaji yana cikin ajin da zai shiga aljanna insha Allah wannan ita ce babbar rahama shi kuma wancan as-sabiqu bil khairati suka ce me yasa aka jinkirta shi aka faɗe shi a ƙarshe suka ce li'alla ya ajab don kada ya jiji da kai yawwa domin cewa an riga an gama an sa shi cikin abin nan saboda kada ya zo alfahari yawwa ko kar kai alfahari aikin kai baci sai aka sa ka can karshe to kai ma kana ciki wannan kuma wanda kar saboda kada ya fidda rai ya ji cewa shi ya halaka sai aka fara ambatansa cewa su ne wanda za su shiga jannatu adin wallahu a'lam Mm. to mu karasa to shine sai ke cewa wa amma dukhulu kafirin to ko mu tsaya nan yawwa wannan za a shiga sabon zance wanda yake da alaka da ahlul kaba'ir za su shiga ko ba za su shiga wuta ba nan gaba insha makon gaba insha Allah sai mu tashi a kansa Allah madauki ya kara mana fahimta muna roƙon Allah ya lullube mu da wannan rahama da wannan daɗi da yake ambatawa a wannan ayoyi muna roƙonsa ya samu a ciki duk da almuqarrabuna a wannan zamani kaɗan ne to ba mu fidda rabi muna fata Allah madauki ya samu cikin kaɗan ɗin nan akwai ta addu'a da mata Abdullahi bin Mas'udin da yake yawan yi cewa Allahumma ji'alna min alqalili ya Allah ka sanya mu cikin kaɗan saboda zaka ga a kowanne abu Allah ke lissafa mutanen kirki za ku ga ana cewa su ne kaɗan su ne kaɗan su ne kaɗan kuma haka muminai suke tun zamanin annabawa can farko har zuwa zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi lokacin da za a ce muminai su ne suka fi yawa ba don Allah ya nuna mana cewa yawa fa ba shi bane abu karka damu da yawa ba mu da yawa ba mu da yawa mu ne muka fi yawa Mm-mm. ya zama kuna kan daidai in mutum na kan daidai ba ruwansa da suna da yawa ko ba su da yawa don haka karka damu da ko wani izgili da wani zai maka a baka da yawa ko kai kadai kai ne kawai mai irin wannan aƙidar kai kadai ne in dai a daidai kake ka tsaya akan haka yawwa babban abu shine ka tsaya akan daidai din nan qur'anin nan sunnan nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka shiga cikin layin waɗanda za su rika alfahari da aikinsu ko kuma su ɗauki wato wasu mutane bayan allah wanda aka san su masu kashi da fitsari su ɗauke su su ba su matsayin ubangiji wannan abin yana da hatsari duba irin abubuwan da suke faruwa gun wasu mutane 'yan kwanakin nan irin maganganu da ake faɗi da malamai sun zo a wa'azi da ma sun gaya mana ga abu da ke cikin littafan wasu tafiya tafiya iri kaza iri kaza suna cewa kaza suna cewa kaza wasu na ganin ƙarya ne ake yi sai gashi abun yana fitowa da baki mutum ya faɗa da bakinsa shi wanda ya halicce shi shine wane ba Allah ba da in an faɗi cewa za a kai lokacin da wani zai faɗi wannan maganar sai ka ce ƙarya ne har wasu ta ku ne ba kwa fahimta ga fahimta ta fita ƙuru-ƙuru mutum ya ce wani daban wani mutumi da aka san shi an san garinsu an san daga inda yake zai kashi ya fitsari wai shi ya halicci sama da ƙasa shi ya turo annabawa shi ma wannan bawan wai shi ya halicce shi kuma ba Allah bane shi ya ma mutu baya nan don haka wallahi ku ji tsoron Allah mutum ya tsaya akan mu gode wa Allah da ya fahimtar da mu hasken Qur'anin nan da sunna kuma mai fata Allah maɗaukaki ya samu mutu akai wanda bai san wanda fa bai fahimci wannan abun ba wallahi a cikin wani irin duhu yake har yanzu bai san inda aka dosa ba ba karamin haske bane Allah ya baka hasken Qur'anin nan ya zama da shi kake hange harken sunnan nan da hasken sunnan nan da ita kake kallo wallahi ba karamar baiwa bace amma wanda bai samu wannan baiwar ba to haka yake fagan fagan an riga an ruɗa shi mutum ya ji ina jin wani mutumi yau kwana biyu da aka samun a waya kamar in cire in yar wallahi kuma nan kusa ba wani wuri ba ma yana magana abin mamaki su ai allansu shine ya shigo cikin annabi muhammadu shi kuma ya shigo cikin tijjani shi kuma ya shigo cikin ibrahim ibrahim shi kuma ya shigo cikin sarki sunusi shi kuma ya shigo cikin wane ne wai wannan shi ne allah allah fa ake zance ku je ku taɓa wai har da ku je ku taɓa ta lokacin ku kuna ta sallah kuna ta shan wahala wahala ce kawai ba wata aljanna ba wata wuta aljanna da wuta ita ce nan ga masu kuɗi nan suna ta morewa a aljanna suke masu talauci suna ta shan wahala to a wuta suke garin su ko kilomita 60 bai ba ba zan faɗi sunan garin ba daga nan a cikin wannan jihar tamu mutum ya faɗi irin wannan maganganun kuma ya tara jama'a ne ana ta faɗa ya jama'a wallahi mu ji tsoron Allah mu roƙi Allah maɗauki ya tabbatar da mu akan hanyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce san manzon Allah san manzon Allah tana nan ka bi Qur'ani ka bi hadisai kana bin wancan hanyar wallahi wallahi wuta ce duk mutumin da ya mutu akan wannan Allah maɗauki ba zai masa rahama ba in dai ka yarda da wani ne ya halitta ba Allah ba mutum ya yarda da cewa wai ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya yi taƙammusi ya shiga jikin wani wani ne dan adam gashi yana kashi yana fitsari amma aqidar ka wannan wai shine Allah wannan abin duk wanda ya mutu akan wannan wallahi wallahi ba shi ba aljanna aljanna tunda ta Allah ce ko ba haka bane ba ta wani wace fa aljanna nan ta Allah ce Allah da ya halicci sammai da ƙasa Allah da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace mu yi kaza mu bar kaza me fa'idar duk abin da yace mu yi mu bari din ashe duk qur'ani ya zama ƙarya inda wannan abun haka ne mun fahimci abun to in ku ka yarda da alqur'ani to wallahi ka fita daga hanyar masu irin wannan tunani ba kai ba su kuma ba akan musulunci suke ba Allah madauki ya tsare mu Allah ya kiyashe mu Allah ta tabbatar da mu akan hanya malam kai ka fara daga hannu na'am na'am hmm
ba a samun wani a cikin zalimin da nafsu sai dai a hmm na'am hmm yawwa Mm, tuban ai ya wanke masa waɗancan abubuwa dama me ya fidda shi daga cikin muqtasiduna da muqarrabun laifinsa shi kuma tuba mai hukuncinsa ya jibbu ma qablahu ko yana yanke abin da ya gabace shi haka in mutum ya laifi ko mai laifinsa in ya tuba sabo yake dawa garau yanzu wanda ya zo kafiri mai shekara 99 gobe shekara za ta cika misali zai shekara 100 yana kafirci sai ya zo ya ce ya yarda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana gama sai faɗi ya mutu ina za shi ko laifi ɗaya ba shi da shi a cikin mukarrabu ne yake ba ma 'yan tsakiya ba duk wannan rahama ta Allah duk abin da ya aikata gaba ɗaya Allah ya rushe shi da haka idan aka samu tuba shi yasa aka ce ba zai fita daga cikin as-sabiquna ko muktasiduna ba kaga ya koma cikin waliyai dama zancen da ake shine in ya mutu akan wannan to baya cikin su amma rahamar Allah duk da haka za ta shafe shi Allah zai iya gafarta masa kuma ya sa shi aljanna Mm. na
malamin abin da magan magan da kuma da ka faɗa irin na gane addini haka Mm.
akwai addu'a da ake bi kafin kafin sallama a cikin sallah na neman tsayi daga fitnatul limahaya Mm.
wal mamat اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ من فت... وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر, من شر فتنة المسيح الدجال نعم fitnatul mahaya malam dama ta shige irin karayi ba ka san addinin ba mm.
ko ko tana da tafasara ba da duk yana ciki duk yana ciki wani ma ita ce babba mutum ya rayu bai san addini ba babu fitinar da ta kai wannan ko kuma fitina ta yau da kullum ah, masifa yau wannan ta faru duk yana cikin fitinatul mahaya amma babba ita ce mutum ya rayu ba imani ba tauhidi ba mafuskanta bai san komai ba kawai sai abin da aka tashi ana yi kawai dan adam dan uwanka ya saka a wata hanya ya hana ka tunani ya hana ka kai kamar dabba sai kawai ka bi shi duk abin da ya ce ka yi sai ka yi ba tare da ka fahimci menene sakamako ba wannan dai yana cikin fitinatul mahaya muna roƙon Allah maɗauki ya tsare mu na mal o ko ba gama ba malam dama da shi ne Mm.
ina so ka ga hankalin ana wasu mu dage da wannan addu'a lokacin da za a yi ta mutum ya halarto zuciyarsa Mm.
ga musibar da yake so Allah ya tsare mu gaskiya ne kana ya ba ta in Allah ya sa muka dage irin wannan addu'a to ko da muka gamu da wanda zai kawo da kuɗin su malama Allah ya haɗa da mu Mm. gaskiya ne abadan in muna cikin wannan matsalar a yi bukatar wannan addu'a sosai to sai a dage ya ta addu'a Allah kuma yana ganin zuciyar mutum ku ku duba ku ga wato rahmar Allah dangane da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wato idan fa mutum yayi ikhlasin zuciyarsa ta koma ga Allah kullum Allah kawai Allah kawai yana roƙon Allah ya Allah kaza nake so ya Allah kaza nake so shi wannan naci da ubudiyyar da kake tabbatarwa a zuciyarka Allah maɗaukaki na kallonsa yana fifita shi ya baka abin da kake so hatta kafiri kafiri ya tabbata wannan kafirin da bai bautawa Allah fa in yi naci Allah na amsa addu'arsa to don me kai zaka zauna baka naci kai kuma dan gida mai fada kana da la ilaha illallah kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka mu cika da addu'a sosai da'iman mutum ya roki Allah Allah ya tabbatar da shi akan hanya ta daidai babu hasarar rayuwa irin mutum ya faɗi a duniyar nan ya mutu ba shi da addini ba a san inda ya dosa ba wala ba karamar wato hasara ba ce babbar rahama kuwa ita ce ka koma ga Allah ka yarda da Allah ka san Allah kana da la ilaha illallah baka yarda ka bauta wa kowa ba sai shi kuma akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am malam na'am na'am eh al imran eh eh na'am na'am a'a shi wannan daban duk a- atafi ne akan duk da dai akwai kashi-kashi din muttaqun ai asma ne am amma suna ne am hakanan ihsani shi ma suna ne am zaka sami zalimun li nafsihi akwai inda yayi ihsani muqtasidun akwai inda yayi ihsani sabiqun bil khairat akwai inda shi ma yayi ihsani hakanan kuma taqawa muqassamatun bainahum laysat ala sawiyyati walakin hasaba darajatihim takawa su ma kowa da irin tasa don haka ba ana nufin kawai iya wa- wannan muttaqun wani aji ne daban muhsinun wani aji daban kuma walam yusirru wani aji ne daban ba Mm, amma zaka iya fahimto cewa daga cikin siffar su koda mutum zalimun lani nafsihi to la yusirru amma kun ga ai ya gaya mana cewa su azzalimun li nafsihi din da israrin ma akan haka suka mutu kafin haka amma duk da haka Allah maɗauki ya gafarta musu amma wannan wanda aka ce la yusurruna an yaba musu ne ba su fita daga waɗancan kashi biyun ba ko a cikin muktasiruna ko a cikin muqarrabuna ka fahimci abu yawwa Allah ya sare mana taif muna fata Allah maɗauki ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzansa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsare mana kowace irin fitina Allah ya raba mu da fitina ta aƙida Allah ya raba mu da fitina ta duniya Allah ya raba mu da fitina a 'ya'yanmu Allah ya raba mu fitina da a matanmu Allah ya haɗa mana kanmu Allah ya ƙara mana son zu- junanmu duk abin da zai yi zama mana alheri ya Allah ya Allah muna neman ka tabbatar mana shi duk abin da zai zama mana sharri ko a tsakaninmu ko a rayuwarmu mu kadai ko zamanmu da jama'a muna fata Allah maɗauki kaɗai mana kowane irin sharri Allah ya raba samarinmu da sace-sace Allah ya raba su da hali da ake ciki na kunci da rashin aikin yi Allah ya hore musu abin da za su yi a rayuwarsu yadda zai zama za su guji shaye-shaye da sace-sace Allah maɗauki kuma ya kirtsa mana waɗannan 'ya'yan namu mu yi alfahari da su nan gaba wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك